بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin Umratul Ahkam na al-Imam al-Hafiz al-Allama Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi dan ba manta ba wancan sati mun fara babi na tashahhud babi da ke magana kan tahiyya ba mu kare ba a hadisin farko da muka karanta lokaci yayi insha Allah za mu kara karantawa kuma sai mu kare shi abinda ya mana saura na bayani mala yace an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam at-tashahhud kaffi bayna kaffayhi كما يعلم للسورة من القرآن التحية لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحية لله وذكره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء wani hadisi kamar da muka karanta a wata sati daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu qala yace allamani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam atashakkuda manzon Allah ya koya min tahiya kaffi baina kaffaihi hannuna yana tsakanin tafukan hannayensa guda biyu kama yi wa allimin surata min alkur'ani ya koya min tahiyya kamar yadda yake koya min sura na qur'ani at-tahiyatu lillah tahiyya ita ce at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh at-tahiyatu lillah dukan gaishe gaishe na Allah ne was-salawatu dukkan salloli da ake yi su ma na Allah ne ko dukkan addu'o'i da ake yi na Allah ne wa tayyibat kuma dukkan dadada na Allah ne assalamu alayka amince tabbata gare ka ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wa rahmatullahi kuma rahamar Allah ta tabbata gare ka wa barakatuhu kuma albarkatun ubangiji su tabbata gare ka assalamu alaina amince tabbata gare mu wa ala ibadihi wa ala ibadillahi salihin kuma amince tabbata ga bayan Allah na gargaru ashhadu an la ilaha illallah ina shaida ba wata da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa annan muhammadu bawan sa ne kuma manzon sa ne malai ce wa fi lafzin a wani lafazi na hadisin idza qa'ada idza qa'ada ahadukum lis-salati falyaqul idan dayan ku ya zauna a cikin sallarsa zai tahiyya to yace at-tahiyatu lillah sai ya ambaci kwatan kwatan abin da makaranta wa fihi a cikin shi wannan lafazi mazala ce fa innakum idza fa'altum dhalika idan kuka yi haka faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ard haqiqa kun roki aminci ga dukkan wani bawa nagari dake sama da kuma wanda ke kasa wa fihi kuma a cikin lafazin hadisin akwai fadin manzon Allah bal yatakhayyar min al mas'alati ma sha cewa mutum ya zabi abinda ya ga dama na addu'a wanda ya sauƙaƙa a gare shi mun yi magana wata sati akan wani wani magana da Abdullahi dan Mas'ud ke kawo wannan kamar da muka faɗa shine tahiyyar Abdullahi dan Mas'ud wanda da yawa daga cikin malamai sun zabi wannan tahiyya din a matsayin tafi falala akan sauran tahiyoyi da ake da shi muka ce wannan shine abin da su fuqahaul kufa ahlul ra'ayi suke kai cewa wannan tahiyyar tafi musu suna ganin saboda ta fi inganci ta fuskar sanadi kuma ta fi karancin wato a samu lafazi ɗaya biyu haka sun faɗi wannan kuma shine kusan abin da malaman hadisi su ma suka furin jayarwa suka ce ta hiyar abdullahi dan mas'ud wannan ta hiyar da muke a yanzu sun fifita ta akan sauran ta hiyar da ake yi suka ce shi abdullahi dan mas'ud ya ya fito ya nuna cewa manzo Allah ya koya mashi wannan ta hiyar su kuma sahabbai galibi ana samun su ne in ba hadisin abdullahi dan abbas ba suna koya ma sauran sahabbai dan haka suke fifita abdu abdullahi dan mas'ud ya ya ji daga manzo Allah kai tsaye akan abin da aka rubuto daga sauran sahabbai to wasu malamai kuma sun zabi ta yan Umar dan Khattab kamar yadda muka faɗa a wancan sati Umar dan Khattab wannan shine mazhabin Malikiya mazhabin Malikiya mun za a duba littattafan mu za a ga mu ba irin wani tahiyyar na Abdullahi dan Mas'ud muke yi ba abinda muke yi shine tahiyyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah wannan kusan malaman Madina wannan suka zaba daga cikin su akwai Imam Malik da mazhabin mazhabansa Imam Zuhri Muhammad ibn Shahab ibn Zuhri wannan shine zabin sa shi ma wannan tahiyyar ya zaba a cikin tahiyoyi da ake yi Ma'mar da Abdurrazzaq As-Sanani a su ma wannan duka su ne shine zabin su a cikin manya-manyan malaman hadisi da ake da shi a cikin wannan al'umma kamar da Imam Abdurrazzaq As-Sanani ya kawo a cikin musannaf Imam Muhammad ibn Idris Shafi'i shi kuma ya zabi wannan tahiyya na na Abdullahi dan Abbas shine at-tahiyyat mubarakatu salawatu lillah to mu dai abinda kamar yadda muka faɗa a wancan sati abinda yafi yafi yirin jaye shine duka a waɗannan tafiyoyi tunda sun tabbatar ga manzon Allah baka cewa a wancan ya fala wancan bai falala ba saboda duka ana da yakinin cewa inda yake tikewa shine zuwa ga manzon Allah kasancewan hadisin Abdullahi dan Masud ya fi inganci ta fuskar sanadi bai ai bai kora cewa shi ma wannan din tabbatacce ne wurin manzon Allah to in ko haka ne gwara duka a dauke su a matsayin sunnoni ne da yawa da suka da suka zo iri iri wato kamar sunnan karatu kamar sunnan wato abinda ake karantawa a rukuyi abinda ake karantawa a sujada kaga ya kazo sunnoyi suka zo da addu'o'i iri-iri yau kai wannan gobe kai wancan to ita ma tayya haka ta zo yau kai tayyan Abdullahi dan Mas'ud gobe kai tayyan Umar dan Khattab gata kai tayyan Abdullahi dan Abbas wata rana kai tayyan Abu Musa al-Ash'ari wata rana kai tayyan Aisha wata rana kai tayyan Abu Sa'id al-Khudri haka haka ne wanda duk ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muka ce abin da yasa su dama malamai ma suke cewa suna fifita wannan tahiyar Abdullahi dan Mas'ud akan sauran tahiyya saboda kamar da suka faɗa shi tahiyar Abdullahi dan Mas'ud ba a yawaita dan samun sabani ba marwaitan shi kaga wani lokaci wani ya dan mata wani kalma daya biyu haka sauran tahiyya ko an dinga samun haka to koda ba mun faɗa wannan a shek nasir albani a cikin sifatu salatin nabi na alu za a ga wannan aikin ai abin da yake nan ya kokari inda aka samu wata kalma ta kuce ma wani wani rawi wani marwaci sai je dauko maka ita a wani wuri sai ce to a nan tsakanin nan da na akwai wata kalma da shi wannan rawi bai kawo ta ba sai ya sa maka ita sai ka sai ka sami wato ruwayan ta zo cikakkiyar ta ta haka dai duka sun tabbata babu wani matsala akan wannan insha Allah ta'ala kowanne mutum yayi to ya dace da sunna saboda ba zai yi a ce kawai su ma wanda aka samu daga umar dan khattab bai zama wannan ra'ayi ne ba ba zai zama ra'ayi ba tunda duk za ga kusan lafazan iri ɗaya ne ko da ma inda aka samu wani ya ce azzakiya ta wani ya ce almubaraka za ga kusan dai yana tikewa zuwa ga abu ɗaya tabbas wannan daga manzon Allah aka same shi kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri ya faɗa ai kusan ma suna yadda suke rubuta Qur'ani manzon Allah yadda yake musu shuftan Qur'ani haka yake musu shuftan tahiyya suna rubutawa to kaga wani yana cewa duka daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan akwai abinda kuma Abdullahi dan Mas'ud a cikin wannan hadisi ya faɗa cewa da ta suna cewa assalamu ala nabi assalamu alayka ayyuhan nabi suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi lokacin manzon Allah yana da rai to yayin da manzon Allah ya koma ga Allah kuma sai su kuma suna cewa assalamu ala nabi sai suka kuma suna amfani da zamirul ghaiba ba zamirul khitab ba to kuma banda shi abdullahi dan mas'ud akwai maganan aisha aisha ita ma ta ruwaito wani abu makamancin wannan amma ita ba cewa ta yi lokacin mazala suna yin kaza kuma bayan mazala kuma ga Allah suna yin wani abu ba ita an ruwaito ne ɗaya daga cikin hanyoyin tayyan da aka ruwaito daga wajenta ita ma tana cewa assalamu ala nabi an samu tana cewa assalamu alayka kuma tana cewa assalamu ala nabi a wasu ruwaya so shi kashi wannan ruwaya zamu zo mu kara mu kara magana akan ta sannan kuma akwai abin da aka samu a cikin musnad na Abdurrazzaq daga daga Ibn Jurayj daga Ata Ata yake cewa sahabbai sun kasance Ata ya sama ya halli sahabbai da yawa ya halli Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn ibn Zubair ya halli Abu Huraira ya halli Jabir ya halli da Aisha da wasu daga cikin sahabbai makamantansu ya halli Muawiya ibn Abi Sufyan so Ata yace sahabbai ya ga sahabbai suna yi to kaga ya halli sahabbai sosai so kamar wannan zai sa kasancewa wato kama abdullahi dan masud bai kare ta da wannan aiki da da aka rawaito cewa suna cewa assalamu ala nabi ba sabanin wasu daga cikin malamai a yanzu zaka suna yin wa'azi suna cewa zangayi ce kawai ka ci gaba cewa assalamu alayka dinka a in kai ka fahimta wai aka san haka babu laifi ka bada fatawa ka ce a dinga cewa assalamu alayka ayyuhan nabi kamar da muka faɗa wancan sati amma baka cewa zangayi ne in wani ya zaba aka san naka saboda ga sahabbai na an samu birjik suna faɗin haka magabata su tsawus ibn kaisan an samu suna cewa assalamu ala nabi sannan kuma ga abubuwan da aka ruwaito daga waɗannan sahabbai dan gyaran kawai da zan yi shi sa na ƙara dan dawo da mu baya akan wannan riwaya ta Aisha riwaya ta Aisha a wato ita riwaya bi aka samu ta bangaren ta riwaya na farko tana cewa assalamu alayka ayyuhan nabi yanda dai muke faɗa sai kuma a wata ruwayan aka samu wani rawi ya rawaito daga Aisha tana cewa assalamu ala nabi wannan ita ce shine abinda wato Sheikh Hassan Albani ya danganta wannan ruwaya daga Sarraj da ni na dan ta dubawa watakila ko ya min giza ne ko kuma ban iya kaiwa zuwa gare shi ba amma ba da shi Abu Tahir al-Mukhallis ya rawaito a cikin al-Mukhallisiyat da al-Baihaqi suka rawaito da sanadin su zuwa ga Hajjaj ibn Muhammad al-Misisi al-Awar daga Ibn Jurayz yake cewa Yahya ibn Sa'id al-Ansari ya bashi labari shi kuma cewa ya ji Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abubakar ya ce Aisha tana koya musu tahiyya tana koya musu tahiyya sai ta ce at-tahiyatu lillah to in ta gaba ta zo sai ta ce assalamu ala nabi wannan shine abin da shi Hajjaj Hajjaj ibn Muhammad al-Misisi ya ruwaito daga daga wato afwan ibn Jurayj ya ruwaito daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari to kuma shi ba ba shi kadai ya kawo wannan ruwayan ba akwai wani rawi ayyid ibn habib yana cin musallam na ibn abi shayba shi ma ya mara masa baya to amma an ka duba muwatta na imam malik shi malik ya rawaito wannan hadisi shi ma ta hanyar yahya ibn sa'id al-ansari amma shi bai sai bai ce assalamu alaikum ba sai ce assalamu afwan bai ce assalamu ala nabi ba sai ce assalamu alayka to kuma malik a dina ibn jurais babba ne a harkar nan hajjaj ibn muhammad al'awar shi ba babba ne amma malik gami da wato malamai hijaz malamai na madina a malik ana tsara masa kusan ba a gabatar da kowa akan malik a cikin manya-manyan malamansa na madina idan ba kamar a nafi ba a nafi wani lokaci akan gabatar ko kuma akan ce sun canja ras da shi da ayyub a siktiyani da kuma ubaidullahi umari sannan kuma ya bin sa'id al-ansari ana cewa in ba kamar irin su tauri ba ya haya afwan sufyan ibn sa'id al-tauri irin su ne kawai suke suke daidai da malik to amma anan kaga hajjaj ya saba malik yahya ibn sa'id al-ansari shi malik babban dalibin sa ne to an samu hajjaj ya saba masa an samu ibn jurayj ya saba masa to lalle ba abu ne wanda za a yi za a dauki ruwaya da sauki ba to amma kuma kasancewa an samu waɗannan hajjaj din ya ruwaito ibn jurayj ya ruwaito zai sa ka fahimci cewa wannan ila da shi Yahya ibn Sa'id al-Ansari shike ruwaito wannan haka saboda wani ya ruwaito ta hanyar da Yahya ba Aisha tana cewa assalamu alayka ne ba assalamu ala nabi ba wai ina son in mana maganar fashin bakin cewa hatta ita Aisha da ake cewa ruwaya ta tana cewa assalamu ala nabi to Yahya ibn Sa'id al-Ansari shine aka samu an ruwaito ta hanyar shi tana cewa assalamu ala nabi din to kuma shi ma ba kowa ne ittifaki ba malik ya daga cikin albansa mutarata amma shi da aka samu sai yake cewa ya hayya bin sayyid al-ansari shi ya rawaito hadisi abin assalamu alaikum su kaga aisha za ta iya wa tana rawaito hadisin da siga biyu ne ko kuma ya zama shi ya hayya bin sayyid al-ansari ya rawaito hadisin da ma'ana ne duk zai yi wannan so shi kan ita kanta aisha kamar da wata satin muka muka kamar muka nuna cewa aisha kila ba ita ce ta koya masu abdullahi dan masud suka ji wannan fatawar daga wajenta a kusan zai zama ba haka bane saboda ita ma ba babu yaqinin ma ita ma in assalamu ala nabi take fada wata kila shi yahya bin sa'id al-ansari shine yake ruwaitan wannan daga al-qasim ibn muhammad daga aisha da ma'ana wato yake dauko ma'anan abin da aisha ta fada amma ba wai ba wai hakikanin abin da ita ita wato aishin ta fada ba sannan banda banda wannan akwai akwai ruwaya daga ibnu umar ibnu umar shi ma an samu yana ruwaitowa da damirul ghaiba shine yana cewa assalamu ala nabi din wannan ruwaya tana cikin muwatta da imam malik an rubuto daga nafi daga ibnu umar yana cewa assalamu ala nabi shi ma da ya kawo tahiyarsa sai ce assalamu ala nabi su kaga yanzu ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud ya tabbata daga ibnu umar abdullahi ibnu umar ruwaya tana cikin muwatta ne imam malik magana aisha shi ne muka ce akwai tantama shi wannan ita ce take cewa assalamu ala nabi din ko ko a are ya haɗe bisa idan ansari ya rubuto hadisi ne da ma'ana to sai kuma abinda shi Allah yake faɗan cewa sahabbai ya samu sahabbai suna cewa suna cewa assalamu alaika kafin mazala ya koma ga Allah daga baya kuma kuma su cewa assalamu ala nabi to idan ka duba shi abinda na samu a cikin musulmi nabi na musulmi na abdurrazzaq as-sanani yake rubutuwa da sanadi ingantacci daga ibnu jurayj daga abba abba yake cewa samitu ibnu abbas wa ibnu zubayr wato kamar yana abba kamar wanda yake nufi da waɗannan sahabbai yana nufin abdullahi ibnu abbas ne da abdullahi ibnu zubayr yake cewa naji ibnu abbas wa ibnu zubayr yaqulani fi tashahhud fi salah su tashi dan yaka yanda suke fada sai su ce atahiyatul mubarakatu lillahi lillahi as-salawatu wa as-salawatu tayyibat lillah sai ce assalamu ala nabi to shi ya tabbata daga abdullahi dan abbas daga abdullahi bin zubair su suna cewa assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu qala sai shi abai yake cewa laqad samitu ibnu zubair sai kuma na qala ji ibnu zubair yaqulu kunna ala al-minbar sai naji yana irin wannan tahiyya da abdullahi dan abbas yayi a kan minbari yu'allimuhunna nas yana koya ma mutane shi sahabi ne to kuma a lokacin an ba manta ba ya ya zama khalifa a wani lokuta ko ince ya zama yana da shugabanci na na Hijaz to ya dinga hawa mun yana koya musu wannan wannan tayya din qala wa laqad sami'ta ibnu abbas yaqulu hunna kadhalika sai yace kuma haka nake ibnu abbas yana shi ba irin wannan tayya atahiyatul mubarakatu salawatu lillah qultu sai ibnu jurayj yace sai nace masa falam yaqtalif fiha ibnu abbas wa ibnu ibnu zubayr ko ba wanda ya saba a lafazi kala la sai ce a abu sa'a ba to kaga anan abin da kamar ibn abba abin da yake nufi da yace ya samu sahabbai suna cewa assalamu ala nabi kamar yana cewa ya samu abdullahi ibn abbas da ibn zubair suna fadan assalamu ala nabi to kaga anan muna da sahabbai guda guda hudu misali muna da abdullahi ibn mas'ud yana cewa assalamu ala nabi muna da abdullahi ibn zubair yana cewa assalamu ala nabi muna da abdullahi ibn umar yana cewa assalamu ala nabi muna kuma da abdullahi ibn abbas shi ma yana cewa assalamu ala nabi sannan kuma muna da riwayar aisha in ta tabbata magana ta ce to kaga in ta tabbata magana ta ce za ta zama su za ta zama su wurin biyar kenan to shi yasa malamai suke ganin waɗanda sahabbai a samu guda biyar suna faɗin wannan magana zai anya zai yiwa zai yiwu a ce kawai daɗin kansu ne suke faɗin wannan magana ne ijtihadinsu ne ko dai a manzo Allah ne haka ya ya koya musu ya zama suna da wani ilimi da sauran sahabbai ba su da shi to wannan shine shi a nan ne wato za ka ga irin su Nasir Albani da sauran wasu daga cikin malamai sun ya ganin su mustahabbi ne ba sa cewa dole mustahabbi ne idan zaka zo ka ce assalamu alaikum ka juya ka ce assalamu ala nabi a wajen waɗannan waɗannan malamai to sai kuma ba da su kuma sauran sahabbai da su ba sa gana ce assalamu ala nabi sai su ce assalamu alaika shine jumhurin sahabbai irin su ibnu umar da su sauran abu musa al-ashari da su wanda aka rawaito tahiyar manzon Allah daga wajen su ba su tsaya suna cewa su assalamu ala nabi ba suna cewa ne assalamu alaika to shi sa muka ce a wannan gayar abin da zaka dauka idan ma muka ce sabani da ba sahabban da suka yi to dama idan an samu sabani tsakanin sahabbai to babu za ka huta da magana ɗaya daga ciki ba za ka koma kai hujja da abin da aka samu daga manzo Allah ne abin da kuma aka samu kar daga manzo Allah yana koya musu shine yana cewa assalamu alayka ba assalamu ala nabi abin da aka samu kar daga sahabbai kenan sannan magana cewa su sai zama wata muna da yanzu ihtimali guda biyu muna da wata possibility guda biyu ko dai mu ce sahabban nan ijtihadi suka yi in ijtihadi suka yi to wani kaga a fili yake ko kuma ya zama dama haka manzo Allah ya koya ma mutane tahiyya daya ita ce tafi zama sunna assalamu alayka ita shi yafi koya masa habbai daya kuma sai ya dauke su ala si'a akan kawai idan an riga an sun canza da ala salamu alayka suka canza da zama assalamu ala nabi to an kyale su ina kamar a ce an yi tolerating amma ba wai an ba da an yi advice ba an an karba amma ba wai an ce a je a yi ba akwai mace tsakanin an ce an karba kamar kamar da muka ce a baya a salar jana'iza sanar jana'iza musahabi shine mutum ya karatu ya kanta qur'ani yayi fatiha amma an samu sahabbai ba sa yin karatu sai dai su addu'a to mazala anan ya kyale shi ne ba a matsayin wannan ne musahabi ba a matsayin asi'a asi'a wanda shine a matsayin yalwa an kyale su da a iya yi an yi tunaneta amma ba wai a matsayin sunna ba to shine to wannan ruwaya za a dauke ta ne a matsayin a matsayin wato ijtihadi na wadannan sahabbai ko ko ba ijtihadi ba to shi ne abinda mu ya bayyana mana kamar yadda na faɗa a wancan sati kawalan wahidan tabbas abin da aka samu shine manzo Allah yana cewa assalamu alayka kuma haka kai musabbai kuma kusan kwacin haka shine abin da aka samu yayin da aka wato yayin da yake koya musabbai addu'a makabarta addu'a makabarta yayin da yake koya musu ai kaga assalamu alaikum ne yake cewa kamar yadda ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin wato wato buraida yake cewa assalamu alaikum ahlal diyari min almu'mini wal muslimi assalamu alaikum kaga su ma dai ai su koma ga Allah din wadannan mutane amma ya manzo Allah sai sai bai bai ce a koma ana cewa assalamu alaikum ko wani abu ko Allah amwati sai assalamu alaikum kaga wannan zai zama makamancin wannan assalamu alaika din da ake faɗa tunda zikiri ne tunda zikiri ne shi kuma zamirul ghaiba a su da suke cewa ijtihadi ba zai iya shiga ciki ba shine muka ce ijtihadi ne wani lokaci yana iya shiga tunda ana iya samun mutum ɗaya ne fara faɗa a cikin su sauran sahabba kuma suka ga sun girma bashi suka yi da ra'ayinsa musamman tunda idan idan siyakin ka dauko siyakin zaka gani kusa an fara da zamirul ghaiba ne at-tahiyatu lillah as-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka idan muka ce assalamu ala nabi haka zai tafi kusan ya fi tafiya a siyakin haka to kaga ya fi daidai a siyaki larabcin inda ba dan an samu sunna tana cewa assalamu alayka ba to wataƙila kaga wani ijtihadi zai iya shiga ciki mutum ɗaya a cikin su kuma tunda waɗannan da sun yi tare yawa kusan lokaci guda in ba Abdullahi ibn Mas'ud ba shi ne ya riga sa rasuwa Abdullahi ibn Mas'ud kuma ya koyi da wasu daga cikin sahabban nan kamar Abdullahi ibn Abbas to in ɗaya aka samu ya faɗi wannan fitawar ɗaya kuma ya ɗauka shikenan sai kaga sun ɗauke shi a haka kamar da na kafa mana hujja da abin da shi Imam Tahawi da Ibn Jarir kabari suke rawaitowa daga Abdurrahman ibn Aflah cewa su sa'id ibn al-musayyib sun aike shi wajen wajen Umar wajen Abdullah dan Umar tambaye shi tambaye shi me salatul wusta sai ce sahabbai mun kasance muna hira cewa salatul wusta ita ce sallar azhar kaga nan ba yana magana ijma'i sahabbai ba yana magana su da fahimtar su amma ba san wata mece ce sunna ba to kaga wannan ijtihadi zai shiga ciki musamman kuma a farko al'amari lokacin tahiyyan nan aida an bar su ne kawai suna faɗin abin da suke so har suke cewa assalamu ala lahi assalamu ala jibril assalamu ala mika'il ai kaga wannan ijtihadin su ne daga bayan manzo Allah sai ya hana su wannan ijtihadin sai ya koya musu to wata gila bayan ya koya musu kuma sai suka rinka tsammanin cewa duk da haka za su iya yin wata tasarrufi sai suka wata tasarrufi a irin wannan a irin wannan yanayi sannan har bayan kuma manzo Allah ga Allah daga bayan samu su daga sahabbai a ta suna suna wani ijtihadi kamar an samu suna yin bismillah a rawaito daga ibnu umar yana cewa bismillah shi akwai riwaya daga daga daga daga umar da khattab isra'il yana da karfi shi ma an ce yana cewa bismillah sai ce tahiyatullah da wannan ba shine sunna ba amma kaga wannan ijtihadi ne dan haka wani lokaci a ce ijtihadi ba zai shiga ciki ba zai iya shiga musamman a wannan bigida an samu da can ijtihadi suke yi a farko to wataƙila wannan ijtihadi ita ce kamar ta yi saura a matsayin kalace ta yi saura a wajen waɗannan sahabbai ko kuma ya zama da mu dauki wannan ruwayar a matsayin asi'a kamar da na faɗa ya zama manzo Allah ya tilalitin wannan wannan assalamu ala nabi din amma da shi da abin da ke koya musu ne assalamu ala alayka amma idan ka ce assalamu ala nabi yayi daidai ko ya dauki cewa in muka ce ijtihadin su ne to kaga ba magana mu ce mu ce wato sunna kawai yanzu ita ce in ce assalamu alayka amma idan muka ce a manzo Allah ya san suna yi amma ya basu da ijtihadin su duk da shi ga abin da ke koyar musu amma kuma sai ya bar su sasu iya yin wannan din a matsayin babu laifi ala si'a kenan to sai ya zama da kai ba yanzu idan ka ce assalamu ala nabi babu laifi amma dai ga dai sunan can ita ce wancan amma ta idan ka ce assalamu ala nabi duba da waɗannan sahabban maza Allah ya tabbatar da su kenan yayi kamar suna ta kaririya ya tabbatar da su akan wannan sunna din sai ya zama da shi ba babu laifi to wannan kaga ra'ayin da uku kila dai a ce yafi dan dama dama akan a ce waɗannan sahabbai duka sun yi sun yi kuskure kisa su shekar nasu albani yana cewa fita ala a ce waɗanda sahabbai daga sun yi kuskure ko a ce daga sun yi ishtihadi shi yana gada abu ya yi girma ƙure da gaske musamman abdullahi da masu shi an san shi da wato baya son ƙare-ƙare a cikin ibada yana daga cikin sahabbai wanda yake yana gudun duk wani abu ya zama ƙari ne akan abin da yake an shar'anta to shi ne yake cewa to a ɗauki wannan abu ɗaya wato tauƙifiyya ya fi to idan muka dauki magana sai shi nasu albani a wajen tauqifiya sai ka zama mustahabi ne ba ya zama koma mu daina cewa assalamu alayka wanda mu nan muke da muke da ja in ma zaka ce assalamu alayka kai shi abu zai fara halal ne amma ba a matsayin yana kore wannan wancan sunan na assalamu alayka ila wata ila an fahimci bambancin wannan magana namu na biyu da kuma magana na ko ka dan babu wani kuma magana ko da da wani na a babu babu babu sai dai abin da ake da shi kashi wajen tasmiya wajen bismillah an samu a fitar waya daga jabir ibn abdullahi za mu zo mu ɗan yi magana ko tsokaci ɗan a kanta an samu daga jabir ibn abdullahi cewa mazalla ya ce bismillah sai ce tahiyyatu lillahi ruwa ce da'ifiya wannan amma an samu kuma daga wasu daga cikin sahabbai ibn umar musamman shi ya inganta daga wajensa sannan kuma an samu wasu daga cikin magabata irin su tawus ibn kasar suna faɗa haka to amma haka ruwaya cewa mazalla cewa assalamu ala nabi ba samu ba ba samu ba sai dai an samu daga waɗannan waɗannan sahabbai to ko da dai za mu ce waɗannan sahabbai ya tabbata daga wajensu a matsayin manzo Allah ya tabbatar da su to bari zama ya share asalin sunan da aka samu manzo Allah ya ya koya musu sahabbai ba sai zama waɗannan duka zaka iya yi amma dai sunnan da aka fi so ka ci gaba ka ci kafi shine assalamu alayka eh yawa wanda tafi abin da ina kuma jin wannan ya dan fi ya dan fi zama tsakatsakiya akan mu ce ma kar a ce assalamu ala nabi baki da ba ma cewa ka a ce assalamu ala nabi ko kuma mu ce wato zangayi ne kamar da suke faɗa cewa zangayi ne kaga kamar kana bayyana waɗannan sahabbai manya wato wani rabi haka to kuma sahabban da su manya ne ba zai ku ce dan sahabi yana yin bid'a ba ba zai yi ba eh wannan magana ta yi girma eh wallahu ta'ala a'lam to sai sai magana na gaba inda anan muka ce ibn masud yace kama yu'allimuni as-surata min al-qur'an wato yana koya mun tahiyya kamar yadda yake koya mana sura daga cikin qur'ani akwai hadisi ya tabbata daga daga daga Abu Sa'id al-Khudri yake cewa ai sun kasance suna rubuta tahiyyan nan ne kama kamar yadda suke karanta rubuta qur'ani wato kaga manzo Allah bai babar su ba haka nan ba wanda zai kisa sa gane cewa tahiyya wato ita lafazin tahiyya lafazi ne wato aka bautar da mu da ita wani ba zai iya zuwa ya zai kawo da karakaran su ba yace ni ma bar in je in ce atahiyatu lillahi sai in kawo wani kalma in kara tsakiya wani ba zai yi haka ba saboda mazala ya sun kasance suna rubutawa daga bakinsa kamar da suke rubutawa wato sura daga cikin qur'ani kuma haka wannan shine abin da shi Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa to sannan kuma sai zai kawo mu abin da muka kwana a wancan sati shine bambanci tsakanin at-tashahhud al-awsat da at-tashahhud na al-akhir tahiyyan farko da tahiyya na biyu a shin dukan su wajibai ne idan ba a yi ba sallah ta baci ko ko a akwai akwai magana a kanta galibin malamai su suna cewa musamman tahiyyan farko za mu fara magana yanzu a kanta galibin malamai jimhurin malamai suna cewa sunna ce suna cewa sunna ce mu'akkada idan ka barta za ka yi sujada biyu na rafkanuwa in suka ce sunna mu'akkada kamar shi ne abin da imam amuri a mazhabinsa suke ce wajibai suka ji sunna mu'akkada ce wannan shine magana Imam Malik abin da ya fi shahara daga wajensa akwai magana guda biyu a wajensa amma magana da ya fi shahara a wajensa shine wata sunna ce in ma mutum ya batta kawai zai sutura da rafkalwa ne wannan shine fitawa na Imam Kauri al-Auza'i da Abu Hanifa da Imam Shafi'i akwai malamai kuma da suke cewa wannan ita wajiba ce idan ka batta da gangan sallah ta baci in kuma kai batta da rafkalwa to kuma shine zaka zaka sutura bi na rafkalwa wani shi ra'ayin imamu ahmad ibn hanbal shi ne ra'ayin abu thawr shi ne ra'ayin ishaq ibn rahawiya shi ne ra'ayin dawud al-zahiri kuma shi ne abinda allaka muke rubutuwa daga imam malik ke hikaitowa daga imam malik kaga imam malik yana da fatawa guda biyu ɗaya ya cewa wajiba ce ɗaya kuma sunna ce imam ahmad ke cewa in taraka tashahhud amdan in ya bata ya da gangan baqalat salat baqalat ta ɓaci sallah wa in taraka hu sahwan kuma ya bari da rafkanwa sajada lisahwi wa ajza'atu sai su da rafkanwa su kaga ana suna cewa idan ka bace da gangan ba sa cewa wai idan in mutum ya bace da rafkanuwa sai ya wannan raka'a ta lalace baki da a ba sa faɗa ka ai tunda ai hadisi ya tabbata daga hadisin Abdullahi bin Buhaina cewa manzo Allah ya bar tahiyya na farko kuma da sai je sai su da kabli ai bai dawo da tarka abba eh to kaga ai ba za a zo a ce kuma yanzu mutum ya bar tahiyya ya bar tahiyyan ta bace ba baki ɗaya ba da rafkanuwa so idan ya bace da rafkanuwa zai yi sutura da rafkanuwa kabli kafin sallama amma ya bace da ganganci sallar ta ɓaci sallar ta ɓaci in ji su imamu imamu ahmad to kuma su waɗancan wasu na cewa wai tun da gashi manzo Allah wai da ya batta hadisin Abdullah bin Muhaina wai da wanda masu cewa sunna ne wai da ai da ya batta inda wajibi ne to da sai a ce ai sai saki dawo da wata raka'a to haka wannan ba dalili bane ba dalili bane saboda ai anan ba ana magana ba kasancewa rukuni ce ko ba rukuni ba inda rukuni ce shi ne sai a ce sai ya sake runtun kudanar raka da baki da ta ballace amma in ya kasance an ce ma karya bar sallan a haka sai ya mutu jana da bibi na rafkanuwa to aka kone yana numa wajen ciki nan tunda inda ya bar wani abin da yake karamin abu ne misali a ce ya bar wani abin da ke mustahabbi ne ko raga'ib ne wani abin da kawai dai an da ce ka yi ne ba wai dole ne sai ka yi ba inda ya bar wanda ai ba ba dole sai su da rakar da rakarwa ba kamar ya ce ya bar wasu addu'o'i da bai yi ba addu'o'i da muka tabbatar da sahabbai ne a tahiyyar karshe to idan dan bai wannan bar sai a ce ko sai ya yi rakarwa ba za a ce ba a wata da aka ce tun da ya bar ta sai ya yi sujada da rakarwa to kaga wannan yana nuna wajibi wannan yana nuna wajibi wannan dalili farko kenan sannan dalili na biyu a mazala ya umarni da ita yace faqulu atahiyatu lillah to wannan umarni ne umarni ba al-aslu fil umuri al-wujub asali a wato a umarni da mazala ke bayarwa a sha'anin ibada shine wajibci sai kana dalilin da zai sa a ce ba wajibci bane ba to kaga wannan ana da umarni da yi sannan kuma aka samu shi ma ya diman da'iman ba ta samu ya tallabi tahiyyan nan ba dan haka da duk wanda ya bar tahiyya da gangan to sallarsa babu ita ba ma raka ce ba bita ba a sai ya sace sallar ne baki ɗayanta saboda yanzu ya zo da wani abu na girman kai ga ubangijinsa to ko sai ya cire wannan girman kan sannan ubangiji zai asa wannan zai asa wannan ibada shi ba da zaran ya jima ubangiji da isa to ubangiji ba fa ba fa taba sa wannan aikin ba in dai kana jin cewa kai za ka iya abu da ka gada ba a ibada to ubangiji ba zai karba ba kamar kai ne ya ce ka raka uku sai ka ci kai raka shida za ka yi kai raka uku ai barkar ninka masa to ai yanzu ka kawo mashi wani abu kai kana son ya bi ra'ayinka shi kuma yana son kai ka bi ra'ayinsa ne ka bi abin da ya ce ka bi saboda ka diya da ka kawo wani abin da ya isa ne to ubangiji ba zai amsa ba kuma abin da ya tabbatar maka cewa shi wannan tahiyya din wajibi ne shine hadisin da ya zo a cikin sunan nasa'i da dara qutni a cewa daga mazala yake cewa kunna naqulu qabla an yufrada alaina tashahhud mun kasance muna cewa kafin a fallanta mana tayya kaga ce qabla an yufrada to kaga kafin a fallanta mana kaga wannan nassi ne fi mahallin niza wato kamar yana ya raba gaddama cewa ranar tayya din ne wajibi ne to saboda haka tayya wajibi ne duk wanda ya bar tayya inda rabkan waya to zai sai zai sujada qabli bayan sallama kamar yadda azizan abdullahi bin wahila ke nunawa in kuma ya bata da gangan to sai yayi sallama ko da ko ma bai sallama ba sai bace zai dawo kuma ya ƙara maimaita wannan sallar tashi to yanzu sai mu ƙara dawowa kuma mu magana akan tahiyya na biyu abin da jinki ta ta saboda akwai magana cewa rukuni ce ko ita ba rukuni bace gaskiya malamai suna da sabani kan cewa ita wannan tahiyyan rukuni ce ko ba rukuni ba akwai jumhurin malamai suna cewa a ko kun ce shafi'iyya da hanabila su tahiyyan karshe rukuni ce saboda idan ka batta ba kawai zaka sujjada da rafkarwa ne ba a sai ka sake dawo da wata raka'ar irin wata irin ta eh wanda shine babban shi tsakanin ni in ce zurgu ni ce ko wajiba shi ko imam malik abinda ake ruwaitowa daga wajen shi ne shi ne yake cewa inna ha bi manzilati at-tashahhud al-awsat imam malik yake cewa a shi dai kawai ba ta da bambanci da tayyan farko saboda idan ka bar su duka biyu ka manta ba wai da gangan ba in ka manta to duka zaka yi sujada biyu na rafkanwa kafin sallama eh in kuma misali sai da kai sallame ka kaga sallama ka musallama ta kuce maka sai dai ka ji zana biyu bayan sallama eh kuma wannan ra'ayin gaskiya kusan shine ni abin da na fi karfafa masa saboda babu wani dalili babu dalili za ku da za kawo bambanci tsakanin babu wani babu wani bambanci da wato ma'akuli wanda zai zama a hankalci za a fahimta da za ka sa ka bambanci tsakanin tahiyyan farko da na biyu saboda tahiyyan dai abu da ake kantawa ɗaya ne zaman kawai dai an sunna ta bambanta a tahiyyan na farko ana yin alif tirash a na ƙarshe kuma ana yin attawar wannan kuma suna ci tare da amma in ba haka ba komi abin da ake yi kwabo da kwabo ɗaya ne in ba wasu abubuwa da suna ta bambance ba so a bambance ko a ce wannan wannan wato wajibi ne wannan kuma rukuni ne yana bukatun dalili su suna cewa wato aiwai ita tahiyyar na farko din sunna ce ta zo ta fitar da ita a matsayin cewa ita ba rukuni bace shine asisin abdullahi bin buhaina amma ita wannan tana akan asalin ta to kaga duk wanda dai ba zai zama saboda ai ita ma wacce tahiyyar tana da ma'anar wannan tahiyya din sana ka duk a hade su su zama wato hukunci su daya ya ya fi alheri akan a rarrabe su kuma wannan shine wato ra'ayin ra'ayin malik ibn anas da wasu daga cikin malamai suka ce duk ɗaya ne idan ne kamar shi da barabantuwa na biyun ma to su zai na kalwa ya san maka ba sai ka sake zuwa da wata raka'a sabuwa ba eh wannan kuma ra'ayin gaskiya yana da karfi kwarai da gaske su kamar wato wannan malam ba sa ba sa halarto da cewa a tahiyya na ƙarshe mutum zai iya bar tahiyya ne kamar ba su halatto da haka kamar suna ganin to ai idan ya zauna to me zai yi sallaman ma zai yi tun da ai sallaman sai ya zauna sannan zai iya ta yin sannan zai sallama to amma idan ka halarta cewa mutum zai iya zuwa ya zauna din yana iya kanta wani abu da bata yi ba zai iya wannan kawai ya zauna ya manta kawai sai ya kulhun lahusa ana haka kawai ko kuma kawai ya gama kulhun lahusa ya annabinsa ya manta bai tahiya ba kaga ya barta kuma zai sallama a haka sau da kaga abu zai yi ko kuma ya zauna rayuwa ta mushi ne abubuwa sun damuwa ya mushi yawa kawai ya zauna ya manta ya ɗaya musu intiraninsa kawai sai sannan bi kuma waɗannan abubuwan za a kan ba zai rayu ba zai faru ko yana faruwa a ga mutum wani lokaci kawai ya zauna wani tunani ya masa yawa ya fi zauna fa kawai sai ya yi wani mintoci kawai sai ya tura shi sallah ake yi bai ma yi fata hamu bai yi kuma katin sura ba to kaga idan kawai da ya gama kawai da ya zauna kawai sai sallama kaga ya yi wannan abu saboda haka abin da yake wato ya fi ƙarfi gaskiyar magana shi ne a ce inda ya bar tahiyyar ƙarshe shi ba to ba yi da mamaki tahiyya na biyu bambancin kawai shi ne idan ƙablin nan ta kuce masa kaga idan da ya tuna ka musallama din ai zai istidrakin ta zai riskar da ita ya ƙara karantawa ila ya in ya karanta daga baya kuma sai ya sai ya bishe da wannan dan dile da ya samu amma idan sai bayan ya yi sallama ya tuna cewa bai yi tahiyyan ba to kaga shi kenan yanzu ba zai iya yin kabli ba tunda ya riga ya sallama sai dai ya ba'adi to kaga sai ya ba'adi kuma wani ta dauke masa insha Allah ta'ala wannan shine abin da malamai ke ke magana to sai magana kan kuma akwai bambanci tsakanin tayyan tayyanan tayyanan na karshe da na biyu da na farko da na karshe akwai wasu raye da shari'a ta yi bambanta su amma dai duk abin da inda shari'a bai bambanta ba to kai baka cewa suna da bambanci gaskiya inda shari'a ya bambanta su shine kamar wajen zama za a yi aliftirashi a nan na farko za a yi alitawaruk a na ƙarshe sannan kuma inda shari'a ya bambanta su shine wato jimhurin malamai suna cewa a tahiyyar farko ba za ka ƙara a kan tahiyyar ba ko salatin annabi ba za ka yi ba wannan jimhurin malamai abinda suka tafi a kansa kenan imamu ta'awus ibn kaisan imamu amir ibn sharahir ash-sha'abi imamu ibrahim ibn ibrahim an-nakhai at-tauri imamu ahmad isaac ibn rahawiya da sauran manyan-manyan malamai ibn tamiya wanda shi da zaɓinsa cewa idan tahiyyar farko ne mutum kar ya ƙara a kan tahiyyar ita kaɗai tahiyya ce kaɗai mutum zai yi amma kusa da annabi zai yi ba wanda kuma shi ne fatawa ne imamu shafi a fatawarsa a ƙadim za ka ce fatawarsa a ƙadim shi ne fatawarsa kafin ya je masa da ya je masa kuma ya ƙara samun wasu abubuwa kuma sai ya rika cikin fatawoyinsa amma fatawarsa a jadid fatawarsa a masar shi ne shi yana cewa a'a a yi satin annabi tare da ita shi ba ba cewa ke a sauran addu'o'i ba cewa ke a salatin annabi tare da da tahiyya din amma jumhurin malamai su tsawus ibn kaisan su ash-sha'bi an-nakhai at-thauri jumhurin malamai ishaq ibn rahawiya amr ibn hanbal shaykh al-islam ibn taymiya su suna cewa mutum ya tsaya a tsurar tahiyya din kar ya yi ƙara wata wani addu'a ko salatin annabi ya tsaya in ya zo a shirar la'ilaha ilallah wa da wula sharikala wa shirar da muhammadin abdu wa rasulu ku tsaya kada ce allahun salli ala muhammad kar kuma ya zo da wasu addu'o'i ka tsaya kawai anan wannan shi ne jimhurin malamai su kuma sauran wasu daga cikin malamai sun zaɓe zai iya zuwa da ko salatin annabi ko kuma ya ƙara ba wannan shi ne ra'ayin ibn hazm al-zahiri shi shi shi ya dauki kawai zahirin hadisin ne ba wai ya dauki zahirin hadisi ne cewa falata khayyar min al-mas'alati ma sha wannan hadisi sai ce ka kawai ka kara abinka ka kara wannan shi ra'ayin Sheikh Nasir Albani in ba amanta ba a cikin sifatin salatin nabi shi ra'ayin Sheikh Bin Baz shi ra'ayin kuma Ibn Qayyim Ibn Qayyim al-Majid Ibn Taymiyyah ya sa a malamin sa Ibn Taymiyyah a wannan babu kaga yadda wasu ke da'awa cewa Ibn Qayyim baya isa wa Ibn Taymiyyah har yana da saka masa malamin sa ga fatawarsa amma kuma shi ga shi buga nashi fatawar wannan shine ra'ayin ibn al-qayyim alayhi rahmatullah dalilin da yasa wannan shine bi karfi a ce akan cewa mutum ya tsaya kar ya ƙara akan tahiyya ra'ayin nan shi fi karfi kamar saboda hadisai da zamu zo karanta yanzu ne cewa idan mutum ya zo kada ce Allahumma salli ala Muhammad a tahiyyan farko ma ya batta sai ya ji tahiyyan karshe wannan shi ya fi karfi balle kuma ya kawo wani wato wani addu'a da zai yi nasa a tahiyyan farko kawai ya tsaya akan tahiyyan nan ita kadai dalilin da ya sa malaman da suke suke faɗa wannan magana shine abin da Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Al-Musnad da Imam Shafi ya cikin Al-Um da at-tirmidhi cikin al-jami din sa ibnu khuzaima a cikin sahih littafin sa ta hanyar abu ubaida abu ubaida dan gidan abdullahi ibn mas'ud daga babansa abdullahi dan mas'ud daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah in ya zamo yana cikin raka'a biyu na sallar sa to yana yin gaggawa ya tashi kamar yana kan garwashin wuta cewa ya kana fir raka'atayn ka annahu ala dhabti hatta yaquma manzo Allah ya kasance idan yana raka'a ta biyu ce a sallar sa in ya zauna zai tahiya to yana gaggauta tashi a tahiyar nan kamar yana kan garwashin wuta eh Abu Ubaida wasu malamai sun sun nemi su raura da wannan hadisi kamar Sheikh Hassan Albani al-Allama Ahmad Shakir Shu'aib al-Arnaut sun da'afa wannan hadisi saboda suna cewa Abu Ubaida ibn Abdullah ibn Mas'ud bai ji daga babansa ba wato babansa ya mutu yana yaro dan kankani ba ka bai kiyaye komai daga babansa ba to sai suka ce to haka akwai alil qita dole akwai wanda ya gaya mushi inda ba san waye ya gaya mushi ba to kuma su ba su yadda ba to amma kamar wannan wata da'afawa akwai nazari a cikin sa wato kamar basu akwai abin da ya dan kubuce musu na manganun malamai kan shi ruwayan Abu Ubaida daga dan daga babansa ruwayan Abu Ubaida daga babansa duk da bai hankalci babansa ba haka yake bai hankalci lokacin da babansa ke bada ilimi ba amma bayan ya girma sai ya rika bin wato manya-manyan almajiran babansa yana ɗaukar ilimi a wajensu so duk abin har daga baya sai ya zai zama da ma in ana son a tambaye me ya rayu Abdullahi dan Masu ko me ya hadisi Abdullahi dan Masu shi ake tambaya to kaga ya bi almajiran babansa ya san kuma hadisin babansa kuma a cikin almajiran Abdullahi dan Masu ba a san wani wanda yake kaje ƙarya ba ba kamar Ali ibn Abi bane a cikin almajiran Abdullahi dan Masu babu wanda yake share ƙarya balle a ji tsoron cewa ma waye ne zama wasu tsakanin shi Abu Ubaida da babansa to duwaye ya koma waye ya gaya masa to an yadda da shi daga cikin hanyoyin da ake da ake da ake yadda da hadisin Ali ibn Abi Talib kenan shine a samu almaja Abdullahi dan Mas'ud su suka rawaito daga Ali amma an ba haka ba Ali galibi ba aka rawaito hadisi kuma a wajensa saboda fitina nuna sun zagaye shi kariya suke shara masa to amma an samu almaja Abdullahi dan Mas'ud sun ruwaito daga Ali to ba sa masa kariya shi eh so shine abinda malamai ke faɗa akwai imam ibn rajab al-hanbali ya faɗa a cikin sharhul ilal da al-fathul bari ya yi kajo daga ali bin ali bin abdullah al-madini ali bin abdullah al-madini kamar tsara imam ahmad tsara imam ahmad baban malamin imam al-bukhari aka tambaye shi akan hadisin da abu ubaida ke ruwaitowa daga babansa abdullah dan mas'ud sai ka cewa huwa munqati'un wa huwa hadithun thabt eh tabbas bai sawa daga babansa ba amma hadisi ne tabbatacce in ya ruwaito a amsa kawai saboda mai saboda yadda da ake da shi cewa ya bi fitoyin babansa ya fi hadisin babansa ya tattara su daga aminan babansa e kawai shi ba zai faɗi waye ya gaya masa ba e ai kusan duk galibi abu umai da haka ke rawaito hadisinsa shi sai ce daga babansa abdullahi dan mas'ud manzo Allah ya faɗa kaza maimakon shi ya faɗi ya faɗi a asalin wasita to shi ne sai malamai suke cewa amma duk da haka munqati'un bai saurari babansa ba walakinahu wa huwa hadithun thabt ji abdullahi ali ibn abdullahi madini kace amma hadisi tabbatacce to kaga wannan yana nuna maka cewa manyan malamai sun sun yi na'am da hadisin da da yake ruwaitowa kuma wannan shine abinda abinda wato imam tahawi ya faɗa cikin sharh ma'anil athar yake cewa ana gabatar da shi a ilimi abinda yake ruwaitowa daga babansa ko ra'ayi ko abinda ya ruwaito daga babansa ana gabatar da shi saboda me yake cewa saboda khulqatu li khassatihi min ba'di saboda wato ya je ya matsi almajaran babansa kaga wannan shi ma shine ne da ake bayarwa cewa abin da ya roto daga babansa ana amsa sannan kuma wannan shine abin da Imam Darqutni Imam Darqutni shi ma sai inganta hadisin sa a hadisin sa yake cewa kuma saboda yanda ya san hadisin babansa wannan kuma shine zabin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah yake cewa da ana cewa bai sara daga babansa ba lakinahu alimun bi hali abihi sai dai ya san ya san babansa sosai wannan yaro ce mutalaqin atarahu min akabir ashabihi da hadisan sai daga daga daga wato manyan manyan almaja Abdullahi dan Abbas dan Mas'ud yake amsowa har inda yake cewa walam yakun fi ashabi Abdullahi man yutaham kuma ya ce almaja Abdullahi dan Mas'ud babu makareci a cikin su hatta yukhafa an yakuna huwa al-basit balle a ji tsoron cewa shine zai zama shi ya ga ya lakara masa wannan magana to babu wannan saboda haka ولهذا صار الناس يحتاجون بروايه ibni bi riwayati ibnihi anhu saboda haka malamai suka kuma suna karbar ruwayan ɗansa daga gare shi eh duk da ana cewa bai sare babansa ba dan haka wannan hadisi gaskiyar magana hadisi ne tabbatacce hadisi ne tabbatacce shi za shek al-allama imamu tirmidhi imamu tirmidhi shi ya hasana wannan hadisin yake cewa hadisi ne tabbatacce ya inganta to kaga muna da hadisi guda daya wanda ba hadisi hadisi ne daya kawai da yazo ba wai da hadisi ne duka ba muna da hadisi guda daya da aka ce manzo Allah in yazo yayi tahiyya yana gaggauta tashi kamar yana kan mudarwashin wuta gaggauta tashi kuwa kawai zai yi ne idan kai tahiyya kadai in ko kace zaka salata annabi to zaka ka tsaya ka jima kuwa ila an fahimci da yadda samu kawo wannan wannan ruwaya sannan kuma kuma wani shi ra'ayi ibn rajab al-hanbali shi ma yana cewa za a yi amfani da abin da shi wannan yaro yake yake ruwaitowa daga daga babansa sannan kuma banda wannan akwai abin da ake ruwaitowa hadisin ne wannan hadisi Abdullahi dan Mas'ud kasan hadisin ya zo wasu sun kada shi wasu kuma sun ba da shi da yawa to akwai wanda ibn Khuzaimah ya ruwaito a cikin sahihi littafin sa da ta hanyar Muhammad ibn Ishaq sahibu siyar yake cewa وحدثني عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاه وفي اخرها wato abdurrahman ibn al-aswad ibn yazid al-nakhai yace abdurrahman ibn al-aswad ibn yazid al-nakhai ya gaya min wato tahiyar da abdullahi dan masud ya ba su labari na manzon Allah a tsakiyar sallah da karshen ta eh to kaga an daga za a kawo wato dan bambanci an abihi daga babansa al-aswad an abdullahi daga abdullahi dan mas'ud kada yake cewa sai ya ba su labarin ta yamma zan Allah irin da wanda ta yana maka tana Abdullahi dan Masud to sai a can sai yake cewa thumma in kana fi wasu salatihi in yana tsakiyar sallar sa kaga ta yamma farko kenan nahaba sai ya tashi hina yafrugu an tashahudihi lokacin da ya gama tahiyya kaga babu salati annabi kenan yana gama tahiyya sai ya tashi wa in kana fi akhiriha in kuma a karshe ne da'a ba'da tashahudihi ma sha'a sai ya kuma zo ya sauran addu'o'in da zai yi da abin da ya ga dama na tahiyansa kaga wannan wato nassi ne a mahallin niza'in shi ma wannan hadisi wannan sanadin sai mai kyau ne saboda shi wannan Muhammad ibn Ishaq sahibul magazi a wato shi ruwayansa ba amfani da ita in bai ce wani ya bani labari ba amma kaga tunda da fara kawo muku ruwaya sai ce haddathani yace an bani labari so abin da ake yi tsoro na tazilisanci wannan ya kau zai shiga nasu albani ya nemi ya ce wannan kamar shi bai yana ɗan ɗarar da amsan wannan ruwaya amma babu wani dalilin yin ɗarar hadisi ne da sauran malamai suka sun inganta shi imam ibn khuzaima ya saha shi kuma haka ake rawaitowa daga daga ibn abi shayba ibn abi shayba ya fitar daga abubakar siddiq sai da ingantacce abubakar siddiq shi ma in zawo zai yi tahiya to zai yakan yi gaggawa irin sallan manzo Allah yakan yi gaggawa ya tsaya wato kamar ya zauna akan garwashin wuta to kaga wannan an samu hadisai akalla guda biyu manya an samu kuma abubakar siddiq shi ma haka yake yi lalle kaga wannan shine sunna wannan shine sunna idan aka zo a tahiyyan farko to mutum yayi gaggawa ya miƙe wanda kuma shine abin da aka cikaitawa daga sallar shakul sa'i tamiya shi ma an ce da zaran ya zo da tahiyyan farko ne gaggawa ke miƙe saboda yanayin da ke sanya duka don sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam نعم إذا المسألة ما شاء نعم tahiyyar ƙarshe ke magana ya aka ƙarshe ka maka ruwaya na ya kaga yanzu wannan ruwayan shi yanzu zamu zo ita ma kan babu masana zamu shiga inda ba lokaci yayi ba lokaci yayi to inda ba lokaci yayi ba kaga nan ma yake cewa mazala ce falle ta hayyar min al-mas'alati ma sha ya zabi abin da ya ga dama na addu'a kaga anan sai wasu ka ce to shikenan shi wannan ya mashi da hujja sai ibnu hazm zahiri saboda shi a takaice samu hadisi sai yake cewa a'a to kawai a bashi a tayyar farko ma sai addu'ar sa imamu shafi yake cewa to shi ma to a koda ba zai ce a tayyar farko a yi ta ba to a hada ta da salatin annabi to amma wato akwai dalili da yazo dalili da yazo na cewa bari ta hanyar da masalati ma sha ana magana tayyar karshe ne wannan duk da an samu sahabbai su su kamar ibnu umar suna yi a hatayyan farkon amma ba shi ne abin da ke sunna ba abin da zai tabbatar maka zaka shine wannan hadisi ne da makaranta yanzu nan na Muhammad ibn Ishaq sahibul magazi daga Abdurrahman ibn al-Aswad ibn ibn al-Aswad ibn Yazid daga Abdullah dan Mas'ud kaga sai yake cewa in a tahiyan tsakiya ne wato in annabi ne sai ya tashi a tahiyansa in kuma a na karshe ne shi kenan sai ya addu'a da abin da ya ga dama kaga wanda ya fito ya maka bayani ƙarara kuma hadisin abu ubaida daga abdullahi dan musu kaga yana ƙara ƙarfin wannan magana saboda haka abin da ya fi inganci shine wato a tahiyyan farko mutum ba zai wani addu'a ba kuma wannan shine abin da imamu tirmidhi yake cewa shine ra'ayin wasu daga cikin manya-manyan malamai haka suke jimhurin malamai a haka suke suka tafi akai cewa lalle ya tsaya a wannan a wannan da'ira din kare ƙara kai ƙara salatin annabi to sai muna da lokaci ko mutu gaba da to sai saboda haka dai tahiyya an za a addu'a za a addu'a ne a tahiyyan karshe ba tahiyya na biyu ba to akwai abin da kuma yake bujirowa shi ma a nan babu shine da inda mazala yake falata khayyar min al-mas'alati ma sha'a ya zaba abin da ya ga dama na addu'a da zai shin zai zaba ne daga cikin abin da aka ruwaito daga manzon Allah ko ko a'a zai zaba abin da ya ga dama ne to to wasu wasu malamai suka nemi su a'a sai dai ya zabi duk da imamu Ahmad shi ake ruwaito daga wannan magana kace cewa a'a ya zaba daga daga al'akaram da ya tambaye shi cewa zan zaɓa ne daga abin da na ga dama ko zan zaɓa daga abin da na ga dama na addu'o'i manzan Allah da aka rubuto daga wajensa sai imam Ahmad yake cewa aka zaɓa daga cikin abin da aka rubuto daga manzan Allah kamar imam Ahmad a zahirin shi kamar yana ganin karka karka tsallake sai da ka zaɓa daga abin da aka samu daga manzan Allah ko kuma ya zama shi yana maka wani gani ne cewa duk abin da zaka zo da shi zai wahala ka zo da irin abin da manzan Allah ya zo da shi kai in kai ne sai ka ta manganu masu ma dogaye maganganu amma in ka ɗauki na maza Allah kawai suka yi rabba na atina kawai kaga ka gama nan da nan ka wato takaitattu kuma wanda suka taro mu ala da yawa wata kila shi imamu amur haka yake magana amma dai wasu malamai sun ɗauki wannan balita khayar min masalati ma sha sai suka ɗauki ta matsayin ana maganan min al masala ay min al masail ma'thura daga abin da aka samu matsala yana yi gaskiya wannan ba zai zama shine shine wato raji har magana ba saboda matsala cewa ma sha wannan min bayanin jinsi ce bayaniya ce abu da take a wani wani aka ce a ajabuhu mazala ya ce abin da ya ba shi kayi wani wuri aka ce ma bada lahu abin da ya ga dama ta aka inda ya ce a yayi masha aka bashi masha in a ce abin da ya ga dama ba shi abin da ya ga dama a kyale shi haka kuma wannan shi ne ra'ayin galibin malamai kuma in kuka lura shi wannan akwai wannan sahabin da manzo Allah ya taba jin yana yin wani addu'a a sallarsa yake cewa ya yi roƙi Allah da sunansa mafi ya girma ai ba da shi ya zo da abinsa ina kun tuna hadisin wani hadisin makaranta a cikin salatin nabi eh ai ba shi koyar da shi ba shi zo da kayansa saboda haka lata khayyar min masalati ma sha'a mutum zai iya zuwa da addu'o'insa kawai ya zo da addu'o'insa duk abin da ga dama ya roƙa eh nan babu hijabi eh tsakanin shi da Allah ne eh kamar yadda kuma duk abin da ya gada tsakanin shi da Allah a sujada shi ma na babu babu hijabi ba za a ce wai sai abin da kawai ya zo a ya zo a nasi ba kana zo a takaice abin da ubangiji ya bashi da yarwa abin da a bar bayi su yi abin da suka suka ya bayyana musu to sai abu na karshe kuma ila daga nan zamu abin da yake zuwa kuma sai addu'a da larabci addu'a da larabci ko kuwa yanzu ne wanda bai iya larabci ba zai je kawai ya ya addu'a da Hausa a sallah to wasu da yawa dai malamai gaskiya sun karanta haka suna ganin kai ka je kai kai ba kai ba larabci a sallah balarabi ya ce ita kamar da ita wani abin da wani abu kamar da yaranka to amma dai wasu kace malamai gaskiya sun halatta lil ajizi ga wanda yake ba zai iya yin larabcin ba ko kuma larabci ba ya da kwari ko kuma ya fara shi ba iya larabcin amma kawai sai ya ji ya kawai he has become out of words din nan kawai ya zama ka zama wani lokaci duk yadda kake jin cewa ka iya yaren wani to ka bari yaren da ka gaji ko kake jin yunwa to za ka ji kawai ta kubuce maka yaren a ranar sai yaren ka ranar kuwa saboda haka wasu daga cikin malamai kamar shafi'iyya da hanabila sun halatta cewa za ka iya yi wato idan ba za ka iya da yarabcin ba amma wasu da malamai kamar sun hana kamar wasu daga ciki suna ina ganin wannan shi fitan su ba wasu ibn kaisan da wasu daga cikin malamai suna cewa sai dai sai dai mutum ya zo da wato addu'o'i al-ma'thura wannan shi abin da ake ruwaitowa daga wasu daga cikin malamai haka wannan kuma shine zabin a faqihin kasamu shine zabin Dr. Muhammad Sani Umar yana cewa a'a shi dai sai dai kai da larabcin in ba za ka iya yi da larabci ba ka bari sai ka idar sai ka da larabci ta ba dai gaskiya wannan zai wato zai zama wato an takaita abinda Allah ta'ala ya bar shi wato da da yalwa inda ya ce ya abin da ya gada ma shi ma ubangiji na ubangiji ne na balarabe da ba ajami eh kamar su kawai kowa ya ruka abin da ya gada ma kowa ya ruka abin da ya gada ma da hausa zai yi ko da larabci zai yi kuma da yaran shi zai yi kuma da me zai yi kamar shi addu'an sa wannan ina ganin kamar ya fi daidai da wato sauki na shari'a diya yana kaga wata malamai sun yi fatawa guda biyu ɗaya tana da tsanani ɗaya kuma ta fi sauƙi to ka rinjaye da ɓangaren sauƙin ya fi ya fi daidai da wato maksudi na shari'a shari'a ita ta zo maka ne saboda ka samu sauƙi ba ta zo don ka sha wuya ba da haka duk wanda ya bada wani fatawa kaga akwai wahala a ciki saboda kai idan muka ce yanzu za mu hana mutane yin addu'a da hausa to yanzu tsakanin masu yin da yarci da wanda suka fi da afin ba da wani yare wanda ba larabci ba da wani yare wanda ba larabci ba ko turanci ko wasu ko wani abu tsakanin mu da za mu yi addu'an da mu da ba laraba ba da kuma laraba wa ya fi yawa mun bi su yawa to kan addinin musulunci kuma akan sauki aka gina shi sadaka a bar su kawai mutane su su addu'an su wannan ya kuma ya zama alkhairi lokacin e masha e kaga masha zai dauko hada yare wannan masha a ajabuhu ma bada da muka zai shiga kuma dai wada ma wannan shi ya fi daidai da wato maksudi na shari'a maksudi na shari'a an gina shi ne akan al-yusuf an gina shi ne akan sauki ba gina shi akan wahala ina ganin sai mu dakata a nan dan abin da ya rage mana a wannan babu dan kankanuwa ce dan kankani ne kai wato abin da ya rage mana akwai maganan ikhfa'u tashahhud tayya za a yi za a yi shari'a dan kaga akwai wasu wasu za ga yana jin cewa shi zai iya dan dan fada wanda yake kusa da shi yana ji ko kuma baka ya fada wai lafiya ne fada ba a bayyane akwai kuma banda wannan kuma akwai wasu maganganun da suke tasowa da dan yawa kamar misalin bismillah a tahiyya za a ce bismillah ko za a ce ba insha Allah ta'ala idan muka zo za mu dan yi dauraya akan su sannan kuma sai mu ci gaba da matsala ta salatin annabi salatin annabi shi ma wato raji har da ce wajibi ne sai an yi ta ba wai musahabi ba kamar da suke faɗa wa sallallahu ala nabiyina muhammad na ina tambaya to masha Allah na eh na eh wato abin da ke faruwa wato shi kaga wasu malamai da suke cewa galibin abin da ya tabbata addu'a da ake yi bayan sallah addu'a ce ta ibada ba addu'a ce ta matsala ba wato ba za ka daga hannu ka ruka ba to tabbas ne abin da ya fi yawa a cikin abin da ya fi daga aikin magabata shine kawai za ka gani subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar dai wannan din su ake yi bayan sallah addu'a wanda suka zo na na na ibada to amma ai ita sallar ibada ce kamar da kafin Qur'ani ibada ce kamar da sadaka ibada ce to ita kuma ibada duk yayin da ka gama wata ibada ya haka ka tawassuli da ita ka daga hannu ka roƙa Allah da wannan ibada sadaka abin da ya furin jaye ko da ba a samu wato wato magabata suna yawaita yin addu'a bayan bayan wannan ba bayan musallan farilla ba kai in kai babu ba za a ci bid'a ba gaskiya sabanin wasu da suke cewa bid'a ce saboda kana tawassuli da ibadanka kake yi illa iyaka dai wasu suna cewa ka daga hannu to ta ba daga hannu dai addu'a ce a daga hannun nan a daga an za a yi sai dai abin da yafi yawa a cikin aikin magabata shine ba sa ba sa yin du'a'o mas'ala a bayan sallah suna yin ta ne a cikin sallah to kuma mutum yi ta a cikin sallah ai ya fi falala in kai in kai in kai in kai sujada ai an fi kusa da ubangiji a kuma ta a kuma ta hiya kuma gashi an baka dama so da ka ayi a cikin sallah ya falala akan ayi shi a wajen sallah amma kuma idan aka yi a wajen sallah babu laifi wasu na tanka kama shekku sai mutane cewa shi ma yana faɗin cewa kar a yi wannan to ko da ma dai ya tabbata a dan maganar nasa akwai ihtimali ko da ya tabbata a bangaren sa shi shi ma za a bi dalilin sa ne to dalili kuma yana cewa duk wani ibada idan kai zaka yi roƙon Allah ya halta yanzu in kai wani azumin nafila in ka sha ruwa ka ce to ya ubangiji ka karba mana ya ubangiji ina tawassuli da addu'a da wannan azumin da ne ka biya mu bukata na sai ya halatta in ne ka tun Qur'ani ya halatta in ne sallah ma to ya halatta duk wanda ya halatta insha Allah ta'ala na